ɗaya daga cikin manyan mutane da tawon ƙasa a tajirai masu taimakon musulunci da musulmai a da ‘ya'yansa Allah musu arziki da samun aure fatima yakubu nishad da kuma shafi'u yakubu nishad da kuma alhaji ahmad muhammad kwara kwara kwara akwai kuma hafsar kabiru a tsari bayan mutane guda hudu da suna duka zaune a baya a saboda su muka haɗu mutiya su murna mai musu addu'a da fatan alkhairi da kuma roƙa musu Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya ba lokaci ne na wa'azi mai tsawo ba an tara ku ya nan don neman albarka da kuma ba da shawarwari a tsakanin mu ma'aurata musamman ku iyaye mata ya za a inganta rayuwarku ya za a inganta wannan zamantakewa ta aure da farko ina roƙon Allah da kyawawan sunan mutunta wanda idan an roƙe shi ke amsawa shi alhaji yakubu abdulrahman mai shanu muna masa addu'a Allah ya masa albarka ya saka masa alkhairi ko ce Allah ya ƙara masa albarka don ya masa albarka ubangiji Allah ya sa albarka da alheri a cikin iyalinsa da dukiyarsa da yan uwansa da kuma abokanansa da duk waɗanda suke tare shi da maganin da yake ciki da rubuci ina addu'a ta musamman da duk wanda ya zo gurin nan da mutum da matan ku Allah ya rage kowa gidan shi lafiya waɗannan bayan Allah da muka haɗu saboda su da ango da amarya da ango da amarya ya Allah da alherin da kake sawa a cikin gidan aure da sukuni da kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ta basu ya Allah duk badahira da tashin hankali da rudu da hayaniya da ke cikin gidan aure Allah ta yi musu arziki kare sun tafi Allah ka sa waɗannan mazaje guda biyu su zama adilan maza masu gaskiya masu amana masu haƙuri masu tausayi ga matansu masu jin kai gare su masu rufa musu asiri masu tallafa musu da agaza musu a rayuwa don su zama tun iyaye da su haka sun ma waɗannan mata amarin ya Allah muna roƙonka a wannan yammaci na juma'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ka sa zama matan kwarai waɗanda za su yi biyayya da nagari da da'a ga waɗannan mazaje nasu su ɗaga musu kafa su samu shiga gidan aljanna saboda duk matan da ta bi mijinta ta bi aure za ta zauna lafiya a nan duniya kuma za ta samu gidan aljanna na fara wannan don kada a yi tuya a manta da albasa dan uwana abokina kuma kani na Ibrahim Bishina dan Ibrahim ban ce ba saboda kani na ne Allah ya saka masa alkhairi ya yi kokari kwarai din da zo gurin nan sai nake cewa anya za a iya sauraron wa'azin nan to amma da yake shi dama haka sa ne bai wasu ce kuma mutum ne da yake ya kware da tsananta ta tsoron su cikin ji to ga shi Allah ubangiji ya baka zuciya ta tausayi mata da jin kai mata da kuma sauƙaƙa musu ni dai na ga ka tsananta musu yawa jariri da ba haka ban gaya musu ba amma tun da sun shiru dai Allah ya saka da kai kuma da abin da zan faɗa ku abin da ya jefa ke cikin abin tausayi din mu gaya wa kanmu gaskiya kada mu roɗi kanmu Allah shine shaida shari'ar musulunci ta tabbatar mana cewa halittar mace halitta ce mai rauni ga abin da aka ce mai rauni ne yana buƙatar a taimaka masa yana buƙatar a sauƙaƙa masa yana buƙatar a jashi a jika yana buƙatar a landafa masa ba ni ne na faɗa ba shari'a ce ta faɗa dole ne mu yi ƙoƙari mu farfado da wannan tunani don mu rage yawan mutuwa sauri a gidajenmu dole ne mu farfado da wannan don mu rage yawan zaki da maƙiya abokanan gaba waɗanda ba musulmi ba suke mana cewa ai babu wace mace mai wahala ba mace mai shiga kunci da bala'i irin matar musulmi ni kuma na ce babu addinin da ya kula da mace ya taimaka mata ya ce a tallafa mata a tausaya mata irin addinin musulunci sai dai shi musulmin yau ne suna aikata abin da shari'a ta ce musu akan matansu da iyalansu ku yi mini adalci a cikin maganganuna ba ina wanke mata ba ba ina cewa mata ba sa laifi ba ba kuma ina cewa shafafu ne da mai ba su ma da nasu laifuka da nasu kura-kura Allah tabaraka wa ta'ala da ya zo halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam ya halicce shi da hannunsa wanda ya dace da shi namiji aka fara halitta kafin a halicci ya mace yana kwance yana farkawa sai ya ga wata halitta irinsa a jikinsa yace waye wannan sai aka ce hawa'u ce wace ce hawa'u mace ce menene mace matarka ce daga ina aka halice ta daga jikin haƙarƙarinka guda ɗaya malamai suka ce haƙarƙarin annabi adam da duk wani ranar in nan na dama guda goma to na hagun nan nan guda tara ne kun san ina ɗaya yake matarsa ce ko matarsa ne wannan yana nuna wani abu yana nuna ashe namiji ya kamata ya sani cewa matarsa fa a jikinsa take yanzu ya kamata mutum ya wulaƙantar da yatsar jikinsa ya tozartar da hannun jikinsa ko idansa ko wani fata na jikinsa mai hankali zai ce bai kamata ba malamai suka ce daga nan duk na namiji yau idan aka buɗe haka ganin su za a tara akwai kewayar guda ɗaya ina ɗayan matar da zai aura ne gobe ko jibi ko matan da zai aura ne wani fikihu za mu fahimta kan wannan ashe mace tana makale da namiji ita ma na na hawa'u tana makale da mijinta annabi adam alaihi salatu wassalam auren farko kenan shi sa kullum mace in dai da zaman lafiya in mijinta yana nan tana inda mijinta yake ba tana kallo ba ba tana shakin tabar mijinta ba ba tana kan tana hira da wasu mijinta yana zaman jira ba a'a tana makale da mijinta tana tare da mijinta sai dai in shi yake tafi ki da wani aiki wanda wannan tunanin da yawa yau daga cikin mata sun ɓata shi sun nesanta kansu da mazajensu shi yasa kullum mijinki bai da abun kallon sai wayarsa mata da yake kalla a waya ba ta kai ki kyau ba ba ta kai ki haske ba ba ta kai ki mutunci ba ba ta kai ki daraja ba ba ta kai ki kima ba ba ta kai ki ba ba ta kai ki ba ba ta kai ki ba ba ta kai ki ba amma ita ce a bar kallonsa me yasa saboda ba ki iya kwalliyar da mijinki zai zo ya kalle ki ba yau idan mace ta aure namiji gani take ta gama da shi sai dai ya je waje ya kallo kwalliya ba dai ya gani a gidansa ba sai dai ya sha'awar wata mace a waya ba dai ya sha'awar matarsa ta aure ba kuma idan bera yana da sata daddawa ma tana da wari duk mace ya kamata ta shirya kanta ta yadda za ta kusanci mijinta tana gadda shi tana taimakonsa tana gaya masa maganin damuwarsa tana yaye masa bakin cikinsa da bacin ransa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi masa wahayi na farko ya dawo gida yana cikin firgici ya tsaunita ina ya taho gida ya taho wajen matarsa yana zammiluni zammiluni hadisin bukhari jassiruni jassiruni ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mujassir suwaye yake cewa zammiluni ku duba dan Allah da manzo Allah ya zo magana a gidansa da iyalinsa na nakari da ne kadai matarsa a lokacin amma sai ya magana da lafazin jassi ku lullube ni ku lullube ni a'a suwaye matarsa ta ita guda ɗaya ashe namiji idan ya shiga damuwa rufin asirinsa matarsa gida zai zo ta kula da shi ta taimaka masa ke yau mai gidanki zai dawo kisan ma ya dawo ba yana sallama ba za ki amsa masa ba wataƙila ki ce wata ƴarsa budurwa ta amsa masa idan ya kawo ɗan abin da ya kawo sai ki ce yara ku je ku karɓa saboda kin shagaltu da wani abu daban wanda muhimmancinsa bai kai muhimmancin kulawa da paying attention a kan mijinki ba. Shi yasa wannan yasa wasu daga cikin mazan suke guje muku, suke muku busasshiyar mu'amala, suke muku mu'amala mara daɗi, suke muku mu'amala wacce suke bar kamata ba. Nasiha ta gare ku, tun da dai an halitta wa annabi Adam matarsa Hawwa ya farka ya ganta a gefensa, a tattare da shi aka ce matarka ne. to wannan yana nuna mana lallai mace ta zama kusa da mijinta kar ki zama wani ki ta ce abokin hirarki kamar yadda mazan wannan zamani suka ne da wayoyin su sune abokanin hirar su a'a kada ki ga yadda wasu kawayen ki a waje da wayoyi da kike yi da video call da kike yi sune abokanin hirarki kin watsar da mijinki kin zuba masa ƙasa a fuskarsa wallahi ba za ki ji daɗin aure ba kuma zai ke miki ba daidai ba babu abun bakin ciki na taba gaya wasu mata na ce ni ba mace bane amma ni ina ganin akwai bakin ciki akwai reni a ce namiji ga matarsa ta sunna wai ba zai kalle ta ba a gaban ki yana bude hotunan mata a waya me amfanin ki me amfanin ki ke daman za a ga wata mace da kyau bayan biya duniya daman yana da wata mace da zai kalle ki ji daɗi bayan ke me yake so da kwalliya tambaye shi babu girman kai ki masa me yake so da abinci tambaye shi babu girman kai ki masa wace irin tarba yake so tambaye shi babu jin kunya ki masa mijinki gidanki mijinki rufin asirinki idan kin yi haka shi ne za ki mallake mijinki ya zama yana hannunki kina iya sarrafa shi ana neman sirri na zaman aure a wajenki saboda kin kula da mijinki malamai suka ce su kuma maza ya kamata su gane a tsakanin halitta annaba adam da hawa ashe namiji ya kamata ya da matarsa kusa da ita ashe namiji ya kamata ya matso da matarsa kusa da ita karewa matarka ta jikin ka ne shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halatta muku ya halitta muku mata daga cikin ku ki duba ikon Allah hajiya da Allah ya ga dama sai ya sa namiji ya auri mace jaka da Allah ya ga dama sai ya sa namiji ya auro katuwar da kuma ita ce matarsa da Allah ya ga dama sai a haɗa shi da mace mace zakanya mace da Allah ya ga dama sai a haɗa shi da tinkiya ya samu ya tinkiya lafiyayya budurwa ita ce matarsa amma Allah bai yi wannan ba gaba ki daya da a samu tawafu a samu taja'a da ai hakuwar kai da fahimtar juna sai ya halitta masa mace da irin jinsinsa da irin halittarsa tana da ido biyu yana da ido biyu tana da hannu biyu yana da hannu biyu tana ji yana ji tana gani yana gani tana jin tsantsano yana jin tsantsano kuma Allah ya halittar wata sha'awa tsakanin miji da mace menene hikima Allah ya ce litaskunu ilaiha don Allah iyaye na mata musamman wannan amare guda biyu ku sani yana daga cikin amanar Allah gare ku ku ba wa mazajen ku sukuni menene sukuni ana nufin nutsuwa wai da miji fa an ce ya auri mace ne don ya samu kwanciyar hankali yanzu don Allah mazan yau suna samun kwanciyar hankali ga matansu na gida wani mutum ya ce wallahi malam duk ran da na taso daga kasuwa zan je gida ina biyo layin unguwar mu gaba na yana faduwa tak tak tak na ce me ya faru ya ce malam ni kaɗai na san bala'in da nake karawa a gida zaki ne a gidan ya ce ai abin da ke gidan nan ya fi zaki wakin cikin fi zaki sharri me take maka yace yo me ma ba ta yi mini yace tana zagi na tana tozon tani a gaban yayana saboda ta san ina son ta ta san ba zan iya sakin ta ba tana amfani da wannan dama ta wulakanta ni ta gaya ni abin da ta dama ta san ba da kuɗin da zan ƙara aure wannan shine zakayyar da wasu daga cikin mata suke yi wa maza yace malam ta ɗauke maka zance har duka na take yi nace duka yace wallahi duka na take nace to ya aka yi yace malam ai ku kuka ce ai hakuri nace a kware kuwa amma dai ita ba dukan ka nan gaba ka gudu gaskiya bai kamata ka tsaya tana dukan ka ba ku yi hakuri mu gaya kan mu gaskiya daga cikin ku akwai waɗanda halin su ba da kyau suna mu'amala mara kyau mazajensu suna murkushe su suna danne su musamman idan ta samu miji kulawa mai laushi musamman idan ta samu miji mai sauƙin sha'ani wanda yake yana girmama ta yana mutunta ta to an ce mijin ki aure ki ne don ya samu kwanciyar hankali da sukuni a tattare da ku sannan kuma yace wa ja'ala bainakum mawaddatan me mawaddatan shine soyayya shine lo a cikin qur'ani an ce ayi soyayya namiji ya so mace mace ma ta so namiji wa rahmatan da tausayi malamai suka ce duk auren da bai da wannan rukuni guda biyu babu soyayya babu tausayi to wannan auren bai da daɗi kenan bayan ana son ka to ya kamata a tausaya maka ke idan kina son mijinki to ki tausaya masa ki daina dora masa bukatu da suka fi karfinsa ki daina rashin jin kai lokacin da bukatar ki ta zo ki san nawa ne albashinsa ki san nauyin mai shigowa ki san nauyin uwarsa a kansa da nauyin ƙannansa mata da nauyin yayyansa mata da nauyin al'ummar unguwa da nauyin da nauyin da nauyin in kin zo bukatu ki idan ya baki uzuri ki rika karba ki daina da kuma masa abin da ba zai iya yi ba kamar yadda shari'a ta ce kada a tsora muku abin da ba za ku iya yi ba idan an tsora muku abin da ba za ku iya yi ba a taimake ku da haka ku mata ya kamata ku zama kuna tausayin mazajen ku kuna son mazajenku haka kuma maza ku tausaya wa matanku kuma ku so mazajenku ku so matanku rusa wannan tsari shi ne ya kawo rashin zaman lafiya a cikin aure shi ne ya kawo mana mace macen aure yau abin da mata suke cewa yin ya suna shiga uku yau zawanawa sun yi yawa yau rike aure ya yi wahala yau mata ba auren ba saki suke tsoro wata ce mai gidanta dan Allah ka rufa mu asiri dan Allah kar ka rubuta mu takarda baban ummi dan Allah duk abin da zaka yi kai mu amma kar ka fike ni yace idan ka fike ni ina zan je ubana ya mutu mahaifiya ta ciwon suga da ciwon kafa ita kanta a gidan gado suke zaune ƴan uba sun azazzale ta idan ka sallame ni wa zai kula min da ƴaƴana mata idan ka kore ni wa zai kula min da ƙananan wannan yara zan yi haƙuri da kai duk abin da kake min ba daidai ba na yarda da rike aure na na yarda da rike ƴaƴana in yi haƙuri da da halin ka mara kyau kin ga wannan mata tana tunanin gobe tana tunanin me zai same ta ba ce wanda ba ta da hankali za ta ce ka take ko ina ma zan je a'a rayuwar za ta da daɗi rayuwar ta canja gidan mijin rufin asiri ne ko da wata ila akwai abubuwa waɗanda ba su da daɗi idan aka cire me za a tarar da shi da mazajen aure za su kula da tausayi da ba su rika irin mugun saki da ake yi ba yar karamar yarinya budurwa za a ganta a makarantar islamiyya da ɗan goyon ta dan kir a gadon baya kefa ba zaura ce kefa ni ma ba zaura ce kefa ni ma ba zawarawa barkatai sun yi yawa Allah ya yi yawa da su a cikin makarantunmu na islamiyya me yasa saboda ba a rike auren yau me dalilin da yasa ba a rike aure shi ne abin da zai rufe da shi sababai ne kamar haka na farko shi ne Allah ya sani wasu daga cikin ma'aurata soyayya da suke yi na kafin aure ne ba soyayya cikin gidan aure ba idan Allah ya tarbe ki da miji mai soyayya ƙarya saurayi mai soyayya ƙarya soyayya kafin ya shigo da ke gidan shi idan ya shigo da ke gidan shi ya rinka miki azaba ya rinka tozarta ki na wulakanta ki to irin wannan aure baya da dawa abin da ke faruwa a yau shine mata sukan sukan yi tunani su yanzu wane da na aura yanzu shi ne yau ɗin da kuke zaune da shi a gidan nan yanzu wane kai ne kike iya min kaza yanzu wani kai ne kake iya min kaza daman wani za ka iya min kaza ta wata ta zaki ne ta ci mutuncinsa ta ba ta shi ta masa duk abin da za ka yi masa ta ce in ka isa ka sake ni ya rubuta ta ka ya sake ta sai ta fashe da kuka ta zo ta kama kafarsa tana sumbanta kafa ba ba hannu ba yace ya aka yi ta ce kama mamaki ban taɓa tsammanin za ka iya rubuta takarda ka sake ni ba yace ke kika ce sake ni take ayya ai mana ka nake yi dan wata kana so na ko baka so na mata kenan masu ban mamaki mata kenan masu wani irin sha'ani ina ba ku shawara ku mazaje ku rika auren ku ku kula da matan ku so su kamar yadda manzo Allah yake son matan shi na da Aisha annabi ya buga misalin soyayya a kanta kamar haka ruwa idan zai sha manzo Allah yakan nemi ina na Aisha ta ƙwariya wani yadda ta sha ruwa ta ina ta sa bakinta saboda tsabar soyayya ce ta nan zai sha ko ita ma ta ce ina ta sha ta nan zai sha ga da Aisha ta kasance idan ta zo ko rantsuwa take yi tana kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa rabbi Muhammad na rantsa da ubangiji Muhammad saboda tsabar kauna wata rana annabi yake da ita ai ina ganewa in kunti ghadban alayya idan kina fushi da ni in kin zo ruwa ba ta ko iya kiran sunana saboda kin yi fushi ke da kike sha wa rabbi muhammad amma yau sai ki zan kira wa rabbi kaaba saboda na san yau soyayya ta yi kasa ashe wannan yana nuna mana ashe akwai soyayya har ta gani annabi manzo Allah idan ya zo barci a ɗakin na na Aisha a kan cinyar ta yake filo cinyar ta filan annabi idan zai barci rana cinyar na na ke da kike turawa mijinki ya yanka wa shege fitina ku hana shi baccin safe su hana shi baccin rana su hana shi shakatawa ke da wata kila tsakanin ki da mijinki sai ki lokace masa wata ɗaya wata biyu ko wani makamancin haka ba haka ake yi ba yanzu Allah yana bin fatan su gaba ɗaya ya je ya gaishe su ya yi musu addu'a min gairi masir ba tare da ya kusanci ko ɗaya daga cikin su ba shi yake zuwa ya gaishe su saboda tsabar soyayya duk da shi annabi ne duk da shi mai matsayi ne duk da shi mai daraja ne amma gida gida yake yi yana gaishe su ko mijin ki bai gaishe ki ba yau ke je ki gaishe shi soyayya ce mauna ce bayan wannan ya koyan wana daga cikin abin da yake kama da mutuwar aure a yau auren baya dadewa shi ne wulakanci na wasu daga cikin mazaje wasu mazajen ba su da kirki halin su bai da kyau ya zage ki ya zage iyayenki ya ci mutuncinki ya tozarta ki ya ce kina abu kaza zan sallame ki wallahi akwai matan da take malam in yazo zagi tun daga sama na har ƙasa na dama da hagun ne na ba abin da yake bari uba ne baya jin nauyin ta zai zage shi uwa ce baya jin nauyin ta zai zage ta mazaje da kuke zagin matan ku da kuke zagin iyayen matan ku wallahi ba kan daidai kuke ba wallahi kuna kan kuskure kuma wannan cin mutunci ne wannan mutunci ne wannan kuna koya wa ‘ya'yanku rashin kunya ne da rashin adalci kuma duk abin da kuka yi wa ‘ya'yan wasu matan da kuka auro to koma sai an yi wa ‘ya'yanku mata idan kun aurar da su duk uban da ya daga hannu ya daki matarsa duk wanda ya daga hannu ya bugi matarsa ya tozantar da matarsa ya sani shi ma yana da ‘ya mace zai je ya aurar da ita Allahu a'lamu hannun mijin da za ta iya faɗawa Allah shi kadai ya bar wa kan sani wani irin miji za ta iya aura kai ka da wata wani kuma zai nade wayar wuta ya ta kita da yan ku kula da wannan maza Allah ya ce masu dukan kyanmu laisa ulaika bi khiyarikum wata rana mata suka kawo rana suka ce duka yayi yawa ran sabai ya bashi wannan ya daka wannan ya daka annabi yayi fada yace yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya ainihin wato ta ci matarsa kuma ya zo ya neme ta shimfiɗa baya jin kunya annabi ya gaya musu wannan wa'azi ta hanyar nuna musu abin da yake ya kamata to a yau akwai mazan da suke duka dukan da ya saba wa shari'a duka na karya kashi duka na fasa jiki duka na raunana ya sunkuya ta ke yi ta dukanta sai da ta yi bari don sai da sai da ta zaɓi ciwo injuri a cikin ɗan da za ta haifa amma abin mamaki da aka je gida aka ce me ya faru sai ta ce wallahi gocewa ta yi ta ɗauko ruwa ne da goki ke ta goce ba za ta iya cewa dukan ta yi ba saboda tana son kayanta akwai mazan da yau ɗaure mace suke yi a gida kamar yadda ake ɗaure shaniya saniya a take ta iya duka wallahi wannan ba daidai ba ne kuma ba shari'ar musulunci ba ne ku daina yi ku daina yi ku daina yi ku daina yi abu na uku akwai masu horon yunwa mutum ya bar matarsa babu ci babu sha maganar sutura kan daman malam bahaushe malam da fulatani kaɗan ne daga cikinsu waɗanda suke kula da suturar matarsu alhali manzon Allah ya ce ku ciyar da su daga cikin abin da kuke ci hadisi bukhari ku tufatar da su daga suturar da kuke yi qur'an ya ce askiduhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudaruhunna litudayiqu alayhinna ku zaunar da su inda kuka zauna kada ku matsanta musu kada ku takura musu kada ku kuntata musu Allah ne ya ce kada a matsanta kada a takura kada a kuntata litudayyiqu alayhinna haka ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa to aure yana mutuwa saboda waɗannan sababbai waɗanda suke na rashin adalci da maza suke aikatawa bayan wannan akwai matsalar neman mata maza da yawa yau sai wanda Allah ya kare sai dai inda za ki buɗe wayar mijinki ba yau waya ta zama masifa yau waya ta kashe aure bila adadin yau maza ba sa barin matan su buɗe wayarsu ba wai don kasta ga alat ba a'a saboda hoton yan mata namiji ne yana iya sa hoton mace gari don Allah ne zai da hoton mace gari in ba fitina ba wataƙila ki ga hoton ƙanwarki yana kalla ba mamaki wataƙila ki ga hoton ƙawarki wataƙila ki ga hoton ƴar aikinki wataƙila wataƙila saboda kin amanar maza a yau akwai mazajen da aka kama su suna bidiyo call mummunan bidiyo call da tsiraiki a cikin gidajensu da mata aurensu mace ta kama mijinta ya ɗauki wayarsa ya zuba gata yana waya da wata matar banza ta yi tsirara yana kallon ta tana kallon ta kuma ga matarsa ta aure a gari wallahi wannan zalunci wallahi wannan cin amana ga yawan cashin cashin mutum yana zaune da matarsa ta kawo masa abincinsa ta ba shi ruwan sha ta yi kwalliya ta saka turarenta ta gyara jikinta ta yi duk abin da za ta yi amma wallahi yana buɗe wayarsa yana hira da wata yana mata dariya wannan dariya da aka so yi wa matarsa ta sunna bai zai mata ba matar waya yan tiktok yan facebook yan whatsapp yan instagram yan telegram ita yake wa dariya ita ce mace ita yake sha'awa ita yake so amma wannan matar ta gida ba ta da kyau a wajensa ba ta da kima a wajensa ba ta da kaza wata ta tsuguna ta yi kuka a gaban mijinta ta ce dan Allah ka kalle ni ina cikin munanan mata dan Allah ka kalle ni akwai abin da na rage maka dan Allah akwai abin da wata mace take da shi ba da shi dan Allah akwai abin da ake yi wa maza ba na yi maka amma wani me yasa kake mu abin da kake ya kada kai ya shiru bai daina abin da yake yi ba saboda cin amana saboda rashin gaskiya irin wannan mata suna kawo koke-koke da yawa na sha fara ina maimaita a cikin karatuka na ni dai ban sani ba wataƙila malam bishina ko malam shayaru ni dai ban sani ba a kullum ne wallahi ina muku rantsuwa a kullum sai mata sun kira ni a waya irin zaluncin da maza suke musu musamman akan neman mata mijina yana neman matan banza malam mijina na kama shi yana zina ya aka yi kama shi kike gashi a zahiri abokin su ya bugo suna hira suna tattaunawa akan cewa wata din nan ya ka ji ka wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla yanzu wanda akwai adalci kana da yaya mata kana neman mata kana da mata ka ta sunna ta maka komai amma ka manta da bai wanda ubangiji ya maka na halal ka je kana neman haram to wannan matsalar neman mata haɗa da hira matar ka tana nan kana hira da wata haɗa da miji ya tsaya ya dawo a mota in kin ga namiji kakka ta so dan Allah ka jira ai ka ga ni matsala ta da kai kenan na fara tona muku asiri yanzu za ka tashi idan kin ga namiji ya dawo daga aiki ya tsaya a mota yana buga waya mai tsawo ta Allah kiyaye ina jin ana yin da sallama mai za ka shiga ko Allah ya sa ta kula da kai Allah ta wai yanzu saboda an rena ki wai wai wai wai wata wata titi wata ne cewa ka gaya mata ta kula min da kai ta ba ta bari ta take cewa wai ka gaya ta kula min da kai akwai wani ta rena mata gida sai ta bugo mai waya binibi yana tare da matarsa ta ci abinci kuwa sai mata take waye wannan wata yar iska ce wannan yace karki sake zagin ta kin san waye wata banza ce take tambaya wai ka ci abinci kuwa ka sha ruwa ka samu ka kwanta ka huta wannan fa yar waje ke wai take gaya wa mijin cikin gida saboda wulakancin maza na wannan zamani a wulakanta ki a tozarta ki a nuna baki yi sama a nuna kyau da ita ce ya za a yi aure ya zauna lafiya ya za a yi mata su samu dukkan da kwanciyar hankali hawan jini da ciwon zuciya ba zai rika kashe su ba ga bala'in kazanta na wasu maza ga bari zan tsaya yanzu kazanta kazanta wani namijin idan kika gan shi a titi kika ce yanzu wannan yana da mata wallahi kaliki ba zai dauka ba haka dai dai afka mata wani ko ko sahu aka yi da shi wallahi sai kin ga ana dan matsawa haka in ya bar maza a matsa yanzu wani bai cuci matarsa ba haka ne zo ba wanka ba kula ba tsafta ba gyaran jiki ya zo ya afka wannan baiwar Allah wata mijinta taba yake sha wata mijinta wiwi yake sha wata mijinta giya yake sha wata mijinta bugun kazani wata mijinta uwa hambaye a masallaci gaba ɗaya sahu sai an yi uzu billahi saboda ba ya kula wannan kazanta ta maza tana kashe aure ni ban san iya adadin auren da mace ta zo mu wallahi da take auren saboda me take malam ka zani ne take na yayi in na saba yin wanka ya kama sake sake aikin banza aikin goshi ni jariri ne ta ta ce sai na wanka to ba zai ba wallahi ka dinga ke kin sa akwai mazan da kowa kan rawa fata wannan da ba ta ba wata ta ce malam in ya cire rigarsa idan ya dace ya malam nan ba zai zaune ba wata ta ce mai gidan ta wata rana ya zo ya cire safa aka yi ta kyara falo an ɗauka ya ɓace ta mutu a ce ƙafar warin safa ƙafar ta ne ta cire ta mayar ya ɗauka ya dawo da shi wani da zai yawan zansa idan ya cire shi yadda kika san wato rina shi aka yi da bala'i kama da Allah ba na son tona filin da yawa amma ni abin da nake cewa don Allah maza ku zama kuna koyi da annabi akan kulawa da jikinku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gudun jikinsa da shi ake turare annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya zo zai shiga gida sai ya yi asuwaci dan ne saboda ya ba wa matar ta hakkinta ya goge baki saboda ya ba wa matar ta hakki yan namiji nawa ne in zai kwanta a gidansa yake wanka yake kwanciya amma wallahi zaki hada mace guda ɗari in Allah ya sa da idan take in ta take girki wallahi sai ta yi wannan wanka da ya zama muku al'ada da wahala mace ta je kan mijinta ba ta yi wannan wanka ba ko bin sani sai kin yi wanka ko bin yaya sai kin yi wanka bayan wanka ki shafa ki kula ki yi abin da zaki in sai ki hoda kuma rabar da hoda kin kayan ne ke baya sai miki tunare dan bai sani ba in kin ga tunare a wajen sa to nasu ne mazan malam bahaushe da malam bafulatani ba su iya zuwa su yi faɗan kayan kwalliya da kayan ado wa matansu ba kuma suna so matan su musu kwalliya suna so matan su musu ado in Allah maza suna yin jabaran kayan kwalliya yana zuwa shago ya ci ko da turarurruka ya ci ko da koda koda ya ci ko da kaza da kaza ba ma yi ko ni din ma da nake faɗa ina yi amma ba da yawa ba amma dai na ji Ibrahim da jini ne insha Allah ta'ala da haka ya koyar wannan mata to Allah yana tunatar da ku a ƙarshe ku yi haƙuri zaman auren da baki ɗayansa yana tana ɗauke da haƙuri duk matar da bata shirya yin haƙuri a gidan mijinta ba wallahi in dai wannan wannan zamani za ki aura to ba za ki da zaman aure ba za ki ta kashe aure ne kina dawowa kina kashewa kina dawowa ana ta irka miki yawan adadin auren da kike ku yi haƙuri da mazajen ku ku sani zamanin ya canja idan kun samu abu a tsari kuka samu sittin ko saba'in ku yi haƙuri da sauran idan Allah ya daraja ki da miji mai fada ki kokari ki mai da shi ruwan sanyi idan Allah ya daraja ki da miji mai rowa yi kokari ki haƙuri da rowa ki ki nema ta wani guri idan Allah ya daraja ki da miji wanda yake mai neman mata yi kokari ki gyara jikinki ki ɗauki hankalinsa ki yaye masa damuwar da yasa kike yake sa ke neman aure yake neman mata a waje ki wannan zai taimake ki daga ƙarshe ina yi wa mata wasiya da su kama sana'a sana'a maganin takaici sana'ar mata maganin takaici maganin bakin cikin wannan rayuwa ina fada ina maimaitawa na san za a yi tarihi a kan abin da na fada ba kowane namiji ne a wannan zamani yake iya rike matarsa ba wallahi duk matar da za ta je tana ce mijinta bani bani bani bani ina tabbatar miki idan ke wainar kwai ne yana son ki yana ƙaunar ki wallahi a tsara su ya gaji da ki mazan yanzu ba sa iya jurewa da bani bani ta haka kowace ku kafin ta shiga gidan miji ta nemi sana'a kaya za ta rika sayarwa online ne a zahiri ne dinki za ta koya sabulu za ta koya man shafawa ne kayan umra ne na mata kayan kwalliya ne kayan baby ne takalman mata ne ijabai ne wane ne duk abin da za ki yi na samun ki rufa kanki asiri wallahi koya iyaye mata ku daina auren da yaran ku ƴan mata suna shiga gidan miji ba su iya kowace sana'a idan ya zo gobe zai iya yiwa ya haɗa ta aiki amma zai yi yau ya fata ce sana'a mata masu sana'a yau suna samun sauƙi da maganin bakin ciki da kuntu a cikin gidan mijinsu miji fa yau tsakanin ki da shi abin da zai ba ki kudin cefane ba duka ne suke ba da kudin cefanen gaba ɗaya ba amma idan kina sana'a idan abu ya kyau za ki cika ta idan kin yi baki kin fita kunya idan yara sun zo miki suna neman kudin tara ubansu bai ba su ba suka dame ki da kuka za ki dauka ki ba su idan kawar mahaifiyar ki ta kawo miki ziyara kina da ɗan abin da za ki dauka ki bata idan ba ki da shi za ki bi kunya akwai mijin da bai yadda ya bada kowane kwabo ba bayan kudin jabari to ina za ki zama kudin saka za ki idan kin kyashe aljihun sai zo ya tafa ya taɓa laki yana masifa duk da cewa halar kika yi kika zanta mata kika dauka don ki rage matsalolin gida da sauransu ko ba ka bane ba za ka ku yi sana'a ku nemi rubin asiri wanda mijin ce ba ta damar aiki ta ji tsoron Allah ta rike amanar aure ta je ta aiki ta dawo kar ta lalata mutuncin aure a wajen aikin ta wanda mijin ce ba ta damar ta sana'a ta yi kokari ta sana'a mai kyau da zai taba mata tarbiyyar auren ta ba wanda mijinta ya ba ta dama ta yi wani abu da samun kango da taro ta rike wannan sana'a Allah ya mata albarka don maganin bakin ciki da takaici amma ina tabbatar miki da yawa yawan wannan da wallahi in yarki zaki auren budurwa zai ce to hajiya ɗaya gudun mawarki wata mata ta ce zo ka karɓi kayan ta zo karɓa wata mata ta ce min ba na abin mamaki ba na sana'ar komai ba na aikin komai wai mun zo za mu aure da irin budurwa wai mai gida na ya kalli fuskata wai yana ce min wai hajiya ɗaya gudun mawarki ta ce ni da nake rikici da kai akan kuɗin ka tafi da tumatir ni da nake rikici da kai akan kuɗin kitso ni da nake rikici da kai a kan baki ni da za ce zan ba da taimako a kan aure ta binta ya ta kan ni ina zan samu kuɗin to wallahi tallahi akwai waɗanda ko aure ya tsaro sai a yanka miki wani amma ce duk inda za ki nemo kuɗi ki je ki nemo tuttun asirin ki bai tono ba ki je ki kama sana'a Allah ya taimake mu Allah ya sa albarka wannan aure Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya kare dukkan fitila Allah kuma ya muku albarka ni to kun gama burge ni gaba daya an yi karatun min lafiya zaton da aka muku abin da ke gaji shi ne ta fada Allah ya sa ba ku yi ba kun yi ba ku yi surutu ba kuma kun nuna masa kukan matan bauchi ne halatattu masu girmama ilimi masu girmama karatu kuma haka za a yi taron da a yi a gama lafiya ya ubangiji muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ku daga hannunku ku rayuwa ya Allah duk wanda ba ta zan kishiya Allah ka taimake ta akan mijinta ku ce amin duk wacce ba ta son ƙaro mata namiji a ƙaro mata wata da za ta fice ta Allah ka taimake ta kan mai gidanta ya Allah duk mijin da yake neman ya yi ƙari da niyyar zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ma Allah ka taimaka mata ba alim ba to Allah so wace su zo ku karɓa wa bi hadal kadin kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan Allah ka fi mushi abin da na faɗa dan Allah ka ce maka ba ko ne mai da kan da na san halinka ka tarsa tausaya musu dan kuma za kuna da matsala ba ka tausaya mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abu atik dr abdullah usman gadan kaya Allah ya saka da alheri kada ku damu haka yake akwai tsaba na tsakanin da shi tun muna yi ba duk lokacin da ya samu dama duk wani abin da ya faru tsakanin da su ya faɗa akwai takardar mu kai da tsakanin da shi Allah ya ce mutum tsaka da shi kuma da ka duka samun wannan abin ne ya sa baya hakuri sai ya bata ni amma mala Allah har abin da kace kana yin ibada yi akwai iyalai na anan gurin bana tsammanin zan wuce da ce maka hatta kuɗin shefunan kayan kwalliya kowane wata na haɗawa ni da na abinci da kwaya kuma ko shida da aka maka wani tsona Allah ya saka da alheri bayan Allah bayan mun saurari wannan ba'azi kayyadacce gamsashe duk da cewa cikin akwai goyawa mata baya da yawa da kayan marzani a kasuwa amma haka abin yake dan gaskiya ne dole makura mu karɓa waɗannan angwaye da amare muna muka addu'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wa kowa da amare barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bil khair Allahumma amin ina ganin tunda daga an riga ya an sha abinci kuma dare ya riga ya fara kulawa ina ganin zan gayyaci Alhaji Ahmad Muhammad kai ga wata mala a ima ga wata mala kwana ba fara ba kwana da daga sanin da na tsare na ne ga shahararren yawar da suna na shi ga kuma ya wasu mahaifinsa Allah ba su kasance sarki wata albarka wala su biyu Allah ya maka albarka wala ba kuma Allah ya maka albarka wala ba hausa to wani da Allah wani kuke sarki duka ya muku albarka za mu so ka ɗan yi kalmomi guda ɗaya a matsayin godiya ga waɗannan bayan Allah da muka suka suka taro don wannan taya muku murna da kuma walima wata gaskiya na ga walima ta yi walima don na ga an ci har ana gode kuma na ga abubuwa da yawa sai dai matsala shi ne kawai ku ke kawo abu kuma kun bar da mai da ganin ana ta wasu ba akwai matsala gaskiya bal tafaddal mashkuran ma'aduna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ina farko da godiya a bana da ya zo ya faɗa da mu a wannan wajen walima Allah ya saka wa madan da alkhairi kuma na farin cikin wannan rana da Allah ya kawo yau Allah ba mu zama lafiya Allah ya kawo zuriya a kan na gode.
Ajiyar تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم da farko muna godiya da malam da ya mutunta mu da zuwa wannan walima gaskiya mun ji daɗi sosai mun gode sosai Allah ya saka da alheri da kuma sauran ƴan uwan da suka zo suka halarta mun gode sosai Allah ya saka da alheri wanda ya zo wanda ba samu da wanda duka mun gode Allah ya saka da alheri Allah mai da kowa gidan lafiya mun gode sosai Allah ya saka a gaskiya ne ne zai godiya ga wannan saurayi duk da cewa ya ce ni kanin sa ne amma ku yi lissafi na ba shi aji biyu a advance ina aji uku ya shigo yana aji ɗaya amma da aka yana cewa ni kanin sa ne ba zai nemi ta yaya kan ba na hade bai wa shi garin mu sun tobi ɗaya amma dai hakikalin yaya ne ne ba shi ba wato ya cancanci godiya awa ashirin da hudu kawai na bashi kici masa an riga ya yanke shawara za ka zo boci ko mene ne shirin ɗinka na yi ɗauki wannan irin girmamawa da wasu tawa da ɗaukuwar taka da bukataka da ya gwada mana saboda na ce masa matsayin iyayen wanda yara akwai na mai girma ne saboda alaƙar da ke tsakanina da shi wanda kuma da yawa da kuma da sani malam Allah ya saka maka alheri ka tantance godiya yau dai kam kayi abin kirki Allah ya rike mu da wannan zaka yi shi wancan malamin da yake roba malam Sha'ayahu Yushau shi ma ɗaya daga cikin malamai kuma amini ga mahaifin ango da amarya shi ma da ramurin karɓar shi a jami'ar musulunci ta Madina daga nan je kasar jordan ya yi karatu na digiri na biyu malami ne a yarfe mana taron da addu'a kafa su malam malam shaya yusha fadda kuna malam shaya yusha a yarfe mana taron da addu'a dishe malam don girman allah kar ku saba da kira
Malam da suka ne. wanda wayan da ma'aurata Allah ba su kaɗu sa Allah ba su zama lafiya ba su zama sauran ma'aurata da suke yi da su Allah ba su Allah ya bana barka ya ba mu lafiya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu da karshe Allah ya ba mu da karshe subhanahu wa ta'ala wa salamun ala